وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا 28 ga watan safar hijiran mahaifi sallallahu alaihi wasallam shekara 1444 a wannan masallaci mai albarka masjid umar bin khattab inda muka saba a dukkanin ranar sulhu muna haɗuwa a wannan lokaci na tsakanin magarba da isha don tunatar da junanmu har yanzu dai muna karatu a littafin at-tajrid as-sarih li ahadith al-jami' as-sahih littafin da babban malami Ahmad bin Muhammad bin Abdul Latif az-Zabidi ya rubuta wanda an aihe shi hijira tana da shekara 800 da goma sha ya rasu dari takwas da gomiya tara da uku ubangi subhanahu wata'ala ya musu jin kai da rahama allah kuma ya albarkaci haduwar tamu ya sanya duk abin da za mu karanta ya zamanto hujja a gare mu ba hujja a kan mawaya rabar alamin muna a tarjama babe na imam al-bukhari babu ma yastahabbu lil alimi idza su'ila ayyun nasi a'lam karkashin hadithin da imam zabidi ya kawo na ubay ibn ka'ab radiyallahu ta'ala anhu wanda ubay ibn ka'ab bin qais bin ubaydillah bin zubair bin muawiya bin amr bin malik al-ansari al-khazraji iya daga cikin sahabbai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake sayyidul qurra an tattauna dangane da wata shekara ya rasu amma mafi rinjaye sun fi rinjaye da shekara ta talatin da biyu da hijira kuma hadisan shi kusan duk har jama'a sun fitar da hadisan shi ma'ana za ka samu hadisan shi a cikin kutubu sita za kuma ka same shi har ma cin musulun na imam muhammad da kuma raguwar littattafai na musulunci wanda kenan wannan ya nuna mana malaman ƙur'ani su ne dai malamai wanda yake na hadisi kaga shi sayyidul qur'ani ubayyul ka'a ruwaya ta hafsu da muke karantawa salsalar da tana tukakewa har izuwa ubayyi radiyallahu ta'ala anhu hadithin da yake karantar da mu ma yastahabu lil alim irin abin da aka so ga malami idza su'ila a lokacin da aka tambaye shi ayyun nas a'lam wane ne cikin mutane ya ilimi ya ce kenan ya jingina ilimi zuwa ga Allah subhanahu wataala wannan shine tawali'u na kenan dukkanin wanda yake ɗalibin ilimi wanda ɗabi'a ta ilimi yana gadon ma masu shi tawazu'u kana ƙara faɗaɗa ilimi kana ƙara tawali saboda kana ƙara ganawa ilimi kana gane zirgin ruwan kana ƙara ilimi kana gane cewa kai jahili ne baka san komi ba shi yasa za mu ga manya-manyan malamai sun yi tawali'u a kan kenan mu ɗaliban ilimi saboda me yasa su sun gano zirgin ruwa to mu kuma ba mu ma ga ruwan ba balantana muka san yaya kan shi kaga da wanda yake babba wanda ya san me teku ya san me ruwa bayan da za a yi zo shi shiga amma karamin yaro na rarrahe in kabarci da ya zo da ya zo bakin tsabki kawai wuntsula zai musamman da ya leka ya dinga ga inuwar shi to haka tsari na ilimi ubangiji subhanahu wataala ya ba mu ilimi wanda zai amfane mu ya rabbal alamin ya arsta kuma kuma da tawali'u wanda sifa ce ta wanda suke masu tsoron Allah hadisin dama bukari a cikin sayul jami kafin wannan babin kafin tarjan wannan baban ya gabatar da shi shine rihila ta annabi musa alaihi salam wanda ya dan zuwa neman ilimi ya gabatar da shi dai a kitabul ilm babu ma zikira fi zahabi musa fil bahari da kuma babu khuruj fi talab ilmi sai kuma a tafsir da ya kashi gaba babul wa ƙwada musa li fatahu kenan lokacin da annabi musa alaihi salam ya tsaye cikin banu isra'ila yana kutuba wannan kuma ubayyu bin ka'ab abdullahi bin abbas shine ya kira shi ya mai tambaya dan raba gardama tantaunawa da ta gama shi da shi da hurr bin qais sai abdullahi bin abbas sai ga ubayyu dan sayyidul qurra saboda haka sai isar da tambaya zuwa ga kenan wanda yake malamin shi Allah subhanahu wata'ala kuma ya umarci annabi Musa alaihi salam bayan ubangi subhanahu wata'ala ya yi ma annabi Musa alaihi salam rarauka dan da annabi Musa bai mai da ilimi zuwa ga Allah ba sai ubangi subhanahu wata'ala ce ka je mahaɗar teku guda biyu akwai wani bawa daga bayanmu wannan bawa ya fi ka ilimi ka je ka yi karatu donsa annabi Musa alaihi salam ya fita da shi da ɗalibinsa ko yaron shi yusha bin nun inda suka ɗauki gusiri na kifi wanda yake nuna ɗalibin ilimi in zai fita neman ilimi akwai buƙatar ya samu gusiri ko dai wani aiki da zai ko dai waɗansu kuɗaɗe ko wata sana'a shine asali za ka ga masu neman ilimi suna wannan samun wani ɗan guziri abinda ba zai sa ba ka shagaltu da duniya zai samu wani ɗan abu wasu kuma ya ringa waɗansu sana'o'in da ba su wuce abin da za a ci ba a yi sutura amma ba a yarda haka ba tare da guzuri ba kaga wannan yana rusa mazahabi da kuma aƙida wanda yake na masu da awa sufanci wanda kuma ce shi har ma suka yi kamanceceniya da rubaniyanci wanda ma ci sana sai ya ce la rubaniya ta fil islam annabi musa alaihi salam suka fita har inda mala ya ce har inda aka zo kan gabar da annabi sallallahu alaihi wasallam walam yajid musa masan minan nasab annabi musa bai samu shafa na wahala ba hatta jawaza al-makan alladhi umira bi hasli da ketara mahallin da aka umarce shi cewa nan ne inda malamin yake fa qala lahu fata sai yara annabi musa ya ce mushi ar'aita gaya mun babban labari in awaina ila sakara lokacin da muka taro jiki gurin wannan mulmulallen dutse wanda aka ce suka tashi kansu suka tada kai saboda gajiya ya ce fa inni na situn huta a can gurin naman ta guzurin namu da kifi so da nai musa alaihi salam ya bukaci cewa atina gada ana laqad laqina min safarina hada nasaba aka ce wannan yana nuna babu makawa bulaguran neman ilimi sai an sha wahala shi yasa zaka ga ba ma ilimi na addini ba hatta da ilimi na zamani wanda za su je university university na kasashen ma da ake ga akwai jin daɗi to zaka ga cewa mutum sai ya sha wahala saboda haka ilimi ya gada wannan man tsahaina ila sakara lokacin da muka tutsage zuwa falamin dutse kuma karka ɗauri hila ta neman ilimi ko da irin wanda ba su yi rihila ba kamar irin su imamu malik rahimahullahu ta'ala kaga shi bai yi rihila ba bai rihila ba a madina yake zaune saboda jama'a suna zaune to amma tubuske ta bashi wannan karatun to ko da ba ka yi rihila ba sai kaga sai ka sha wahala kumcin rayuwa da waɗansu abubuwa da wasu tsanance-tsanance saboda haka faran manta haya ila sakara lokacin da ya ce ƙala musa allai musa ce zarika makunna na wannan shine abin da muke nema fartadda ala atharihima qasasa suka juya akan sawunsu suna masu bibiya falamman tahaya ila sakara lokacin da suka tukake ma'ana suka zo ƙarshen gurin wannan falamin dutse idza rajulun musajjam bi thawbi sai ga maka wani mutum ya lulluɓa da wani tufa aw qala tasajja bi thawbi ya lullufa da tufarsa fa sallama Musa annabi Musa alaihi salam sai ya sallama fa qala al-khadir annabi khadir alaihi salam sai ce wa anna bi ardika salam ta kaka za a samu aminci a kasarka ma'ana gari ne wanda yake na kafirci ina salam ko kuma wa anna bi ardika salam ya za a yi a samu sunan assalamu ma'ana sunan ubangiji bi ardika a ƙasarka fa qala ana musa sai ce ai ni ne fa annabi musa fa qala musa bani isra'ila yace musa mutumin bani isra'ila qala na'am yace kwarai wanda shine gaba ta tantaunawar abdullahi ibn qais abdullahi ibn abbas da kuma wancan hurr ibn qais فقال نعم يجي قري قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت مما علمت رشدا شن هل أتبعك على أن تعلمني bazan bi ka ba abu saka sanar da ni ka ilmantar da ni mimma ulimta daga abin da ubangiji ya sanar da kai na rushda na shari'a qala innaka lan tastati'a ma iya sabra ya ce lalle ya kai annabi Musa ba za ka iya jura hakuri na tafiya tare da ni ya musa annab khadir alaihi salam yace ya kai musa inni ala ilmi ni ina busa wani ilmi min ilmin lahi daga ilmin muka na ubangiji allamani da Allah ya sanar da ni la ta'lamuhu anta kai baka san ba wannan ilmin da ubangiji ya bani saboda ilmi wannan yana nuna kenan kyauta ce ta ubangiji subhanahu wata'ala da kuma fadin ilmin Allah zaka ga cewa ubangiji subhanahu wata'ala yakan karkasa ma bayansa ilimi daban-daban ta yadda gabaki ɗayan ilimin da ya ɗauka ya ba bayi kamar yadda Allah ce ba ba mu daga ilimi sai ɗan kaɗan ba sai ka dawo a ilimin ma na addini wani ya yi takasu bangare kaza wani ya yi takasu wani ya yi kaza ma'ana mutum ɗaya ba zai iya tattarewa duk a ce kawai gashi mujtahidi ne mutsalaki ta kowane bangare kaga ba zai yi ba to haka kuma sai ka dawo bangaren wasu ilimin mukan na daban to wannan duka kyauta ce ta Allah shi yasa sai ce wanda Allah ya sanar da ni kenan ilimi wanda yake na daban la ta'lamu anta wa anta ala ilmi kai ma kana bisa wani ilimi Allah maka Allah wanda Allah ya sanar da kai wannan shari'a la a'lamu ni ma ban san wannan ba qala yace satajiduni insha Allah sabira annabi Musa tare da wannan abin da annabi Khadir alaihi salam ya gaya mashi sai ce satajiduni insha Allah sabira insha Allah zaka same ni mai jura hakuri wala a'si laka amra bazan saba ma duk wani umarni da ka umarce ni akai ba wannan shine abin da ya kamata ɗalibin ilimi ya zamanto gaban wanda ya je neman ilimi dosa kaga annabi Musa alaihi salam bujiro me yayi da arab na nema hal attabi'uka shin ba zan bi ka ba ma'ana ka ba ni dama ba ci abin kawai yi min kaza ko kaza a sai da ya nema ya bujuro mai da abin a babe kenan na arzin abin saboda haka shin ba zan bi ka ba a bisa ka sanar da ni daga abin da ubangi subhanahu wata'ala sanar da kai rushida na shari'a sannan kuma kai da kake neman ilimi kakan me ka zaɓi ne shi malamin sai ga menene abin da ya kamata kaga ba wai lalle lalle kai ne zaka ce sai dai in shi ya baka dama me zaka karanta ko zafi a kasa amma ka'ida ta ilimi ina son in karanci fanni kasa saboda ba yanzu bane zaka fara neman ilimi kenan kace ina son karanci fanni kasa to kuma shi malamin sai leka wani littafi ne wanda yake mafi dacewa da mubtadi in baka taba karanta wani littafi ba ko kuma ya ce wani littafi wanne wanne ka karanta to yanzu sai ga wanne zai fi dacewa a matsayin wanda da ka san wani abu dan kakka je kai tariya baya ko kuma ka je kai ta bibiyar abin da yake hawa shi ka gani sai na ce man qara'a mutuna hadal mun wa man qara'a hawashi ma hawashi wanda ya karanta mutum to lalle ya tattarar da abeban guri amma wanda zai rinka bibiyar hashiya to kuma ba zai tara komi ba to kaga mafi yawa sai kaga wani lokaci mai neman ilimi sai bata lokaci a bisa waɗansu littattafan da suke da ya karanci kaza karanci kaza sun wadatar da shi to kaga sallama wannan shine abin da zai sauƙaƙa nisan tahiya ɗin ga mu kenan ɗaliban ilimi a lokacin da muka ce ana buƙatar wannan sannan kuma tare da jurar dukkanin wahalhalu da wasu ababe na hanyar ilimi fantalaka yamshiya ne sai suka tafi suna masu tafiya ala sahilin baha a bisa wannan gaba ta teku laysa ma safina saboda ba su da jirgin ruwa haka tabi'a take take nan waɗanda suke ɗaliban ilimi da wannan mafi yawan su zaka ga suna fama da tsadar rayuwa da kuma kuncin rayuwa duk da akwai waɗanda zaka ga ma'abuta dukiya ne amma ba su suka fi yawa kaga laysa ma safina da shi annabi khadir alaihi salam annabi musa da yusha ba tare da suna da jirgin ruwa ba famarrat bihi ma safina sai kuma wani jirgin ruwa ya zo fucewa fa kallamuhum sai suka yi masa magana an yi hamiluhuma cewa ya dauke su fa urifal khadir a lokacin fa urifal khadir sai ya gane annabi khadir alaihi salam fa hamaluhuma bi ghairi nawli sai ɗauke su ba tare da sun bayar da wani ujira ba ma'ana kudin kwadago ba tare da kenan sun ba da kudin hayan ɗaukansu ba a lokacin sai gane annabi qadir a.s. sai ɗauke su ba tare da kenan sun bayar da wani abu ba kaga amfanin ma'arifa ana son inda ka san mutum ya zamanto sanayya ta yi amfani kaga nan gurin gano annabi khadir alaihi salam cewa yana daga alal khair yana da kaza sai dauke su ba tare da wannan ba to ana son sanayya ya zamanto amfanin wani dan garinmu ne dan uwana ne dan makarantarmu ne ahlus sunna ne ya zamanto ka daga ne kai ne mutum ya zo shi biranka a matsayin shi kaga dan uwa ne kuna haduwa da shi a masallaci ko kuna haduwa da shi a makaranta sai zo da niyyar gyaran wata takarda ko wata alburma to abin da ake so ya zama to ka karanta nan ba za ka ce ba a'a aini dan bin ka'ida ne dole ka sa shine abin da aka ce ma Muawiya radiyallahu ta'ala anhu atari cikin al'adabul mufrad cewa inna hajibuka wanda yake mai ba da iso a shiga gunka ma'ana mai tsaron ƙofarka yana ba da dama ga wa'anda ya sani sai dai na fawi radiyallahu ta'ala sai ya ce inna lil ma'rifa la tanfa'u bil qalbi al aqu yace ai sanayya tana amfani ga karan hauka ma kare mai cizo ko kare mai cizo ai ya san na gida to kaga in har kare ma ya san idan sani ya san na gida karen da ya haukata to kuma ina ga dan adam wanda ubangiji subhanahu wataala karrama shi bi ghairi nawal faja usfur sai wani tsuntsu ya zo ba waka ala harfin safina a wata ruwa ya zo cewa gaggafa ce ba waka sai auku ala harfin safina a bisa gefen wannan jirgin ruwa saboda haka sai sauka kenan a bisa gefe na jirgin ruwan kenan yana zuwa yin sauka misali gefen nan kaga yanzu ya hau wani wurin da yake makariya tunda ko ya tsaya gaban ruwan ko ya hau wani abu ba waka sai sauka ala harfin safina a bisa tsinin wannan jirgin ruwa ba na ƙara na ƙara sai ya caccako au na ƙara ta yi ko kuma ya tsakwata sau biyu minan bahari daga wannan ruwa wanda yake na teku فقال الخضر النبي خضر عليه السلام سيتي يا موسى يا كاي موسى ما نقص علمي وعلمك من علم الله ilimi na da iliminka bai iya tauyewa ilimin ubangiji ba illa ka na karati hadar usfuru tilbari sai in kamar wannan tsafkwatan da wannan dan tsuntsu ya ma teku zai iya ragewa adadin ruwan teku kaga dan dan karamin tsuntsu ya zo shi ya tsaffaci teku zai rage wani abu da tsafkwata shi da rashin tsafkwata shi babu bambanci ya ce to da ilimi na da iliminka to kaga haka ya kamata ya zamanto tawali'u kaga na shi malamin yanzu tun a nan gurin me ya koya ma annabi musa alaihi salam kenan ya ba shi darasin wancan na baya cewa lokacin da aka tambaye shi to haka ake bukata sannan in so samu ne in mutum ya zo koyan ilimi wajenka ka fara tarbiyyantar da shi a bisa tarbiyya ta shi ilimi ilimi yana da tarbiyya yana da hanya yana da tsari kaga nan kafin a fara sai ya bashi wannan darasin aikace saboda haka ya ce illa karakar ta hadar usuru fi ba ba amara al-khadir ila lauhin min alwahi safina fanaza sai annabi khadir alayhi salam ya nufaci wani katako na daga katakunna na wannan jirgin ruwa fa naza'a sai cire shi fa qala musa na musa sai ce qaumun hamaluna bi ghairi nawli mutanen da suka dauke mu ba tare da min biya kudin kwadago ba amatta ila safinatihim kuma kan faci jirgin ruwan su fa kharaqataha ka hudata litughriqa ala hadanka dirmiyar da jama'ar ciki qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra yace ba na gaya maka ba ba za ka iya jura hakurin tafiya tare da ni qala la tu'akhidhni bima nasitu annabi Musa alaihi salam yace karka kama ni da abin da na aiwatar a samantuwa wala turhibni min amri usra sannan karka hada karka riskan mun da tsanantawa a cikin al'amari na ma'ana karka kallafa min wala turhibni karka kallafa min min amri cikin wannan al'amari nawa usra tsanani ma'ana a dan sassafta mun a dan sauƙaƙa mini saboda kenan ga yanayin da ake ci fakanatul ula min Musa nisyana na farko kenan daga annabi Musa mantawa yi da wancan alƙawarin da suka yi da mala babu laifi ɗalibinka ne zaman to ya aikata wani abu halin mantuwa ka ce ga doka kaza sai ce wallahi mantawa ne ko kaza to a yi uzuri a matakin farko fantanaka suka ci gaba da tafiya fa'iza bi gulamin yar abu mara filman sai ga maka wani yaro yana tafiya tare da yara ba a kazar kazar bi ra'asi sai annabi khadir alayhi salam ya danki kanshi min a'la daga kokuwar kan fa tala'a ra'sahu bi yadi sai ya cire kan da hannun shi ya karya wuya fa qala musa annabi musa alayhi salam sai ya ce aqatta nafsan zakiyatan bi ghairi nafsin yanzu zaka kashe ran da ta kai matsar tsarki ba tare da kuma ta kashe rai ba kaga kenan nan ma annabi Musa alaihi salam sai ya kenan ƙara yin magana saboda ya ji abin me ba zai iya jurarsa ba ala alama kul innaka lan tastati'a ma iya sabra yace ba na fadi maka ba ba za ka iya dauka hakurin tafiya tare da ni ba ban tsaraka hatta idza atiya ala qarya suka ci gaba da tafiya har sai da suka zamanto sun zo gurin mutanen wata alƙarya istata'ama ahalaha mutanen wannan gari sai annabi musa da annabi qadir istata'ama sai suka nemi ciyarwa ahalaha mutanen gari babu mamaki kenan sun zo suka nemi alhurma a ciyar da su duba da kenan wal'alla ba sai ba lokacin babu abincin sayarwa babu mamakin haka saboda haka sai suka nemi wannan babu an yi tsayifu ma su kuma sai suka ƙi ɗaukan bakuntarsu ba waje da fiya jidaron sai suka samu a wannan gari ga wata katanga na babbar katanga yuridu an yankarta katanga nan tana nufin kifewa ba kama sai kuma a lokacin annabi khadir alaihi salam ya nema gun annabi musa alaihi salam cewa lalle su kama su tashi wannan katanga kaga ga yanayi da ake ciki na tsanani wanda yake na yunwa ga kuma wannan amma ya zamanto kenan ya ce mashi a kama a yi wannan aiki alal qadar biyadi annabi qadar alaihi salam sai aikata da a hannunsa fa qamahu ya da wannan katanga ta gini dan kar ta zamanto ta karye ta zube fa qala lahu musa annabi musa alaihi salam sai ce da shi law shi talattafatta alaihi ajra inda ka so ai sai karki wani ujira daga gare su ma'ana karki ladan ƙwaragon da ka musu wannan kuma haka yake kenan halal ne inda ya zama to kai ujira ka amsa halal ne wannan annabi Musa alaihi salam lokacin da ya shiga Madiyana walamma warada ma a Madiyana wajada alaihi ummatan min nas yasqut ووجد من دونهما امرأتين تقودان قال ما خطبكما قال تعالى نسقي حتى يصدر الرئاء وابونا شيخ كبير kaga lokacin da annabi Musa ya shayar musu bayan ya da ban ruwa kaga sai ɗaya ta zo daga ciki ta ce lalle babanmu yana kiranka ya baka ya sakauta maka da kenan ladan wannan ban ruwa da kai mana shayarwa da kamar kaga nan Musa alaihi salam ya tafi saboda dama ya yi addu'a rabbi lima anzalta ilayhi min khairin faqir Allah duk abinda ka hore a gare ni na arziki to ni fa mai matsar bukata ne zuwa ga wannan saboda haka annabi Musa alaihi salam ya je shi ya karɓi wannan kaga wannan halaka ne haka kuma sahabban da suka yi tahiya suka nemi a dauki bakuntar su ba dauka ba wanda suka yi ruka aka kuma ba wanda ya ruka din lada na ujira ya amsa kuma nan sara sai tabbatar da shi akan wannan saboda haka kenan wannan ba laifi bane ba dan mutun yayi kuma ya karba annabi Musa alaihi salam ya ce laushi talata khata alaihi ajra qala hada firaku baini wa baini yace wannan shine karshen marabin tsakani na da kai qala nabi sallallahu alaihi wasallam ma ki sara sai yace yarhamullahu Musa Allah cika annabi Musa lawadidina lalle mun kaunaci lau sabara hatta ya qassa alaina min amrihima ina ma da ya dauki hakuri ta yadda har za a labarta mana al'amarin shi shi da annabi khadir alaihi salam wannan yana nuna tawali'un maki sallallahu alaihi wasallam ta yadda annabi sallallahu alaihi a duk lokacin da wani abu zai faru ga annabawan Allah wanda wani zai iya yi musu tunani na raki ko gajan hakuri ko wani abu annabi sallallahu alaihi wasallam sai kokarin dinkewa wannan kofa kamar yadda yace rahimallahu akhi lutan laqad kana yawi ila rukunin shadid haka yace kenan ana aula bishakki min ibrahim ni ne na fi dacewa da shakka daga annabi ibrahim aka annabi ibrahim alaihi salam to irin wannan annabi sallallahu alaihi wasallam faɗi kenan dan tawali'u da kuma korewa ganin laifi na ragowar ma'aika ma'ana inda za a gare hin waɗannan har yake cewa launa bisu mitula malabisa yusuf fistijin al'ajabta da'iya da a ce na zaune na zauna kurkuku irin daɗewa annabi yusuf to da a lokacin da wannan mai kira ya zo lajabta da'iya ce da na amsa ma wannan mai gayyata da aka zo aka ce ana nema na wanda ya nuna tawali'u na maki sallallahu alaihi wasallam sai kuma wancan ilimi da Allah subhanahu wata'ala ya sanar da annabi Khadir alaihi salam ta yadda annabi Khadir alaihi salam ubangiji subhanahu wata'ala ya tsinkayar da shi cewa wannan yaro in ya girma zai zamanto kenan ya dinga bautar Allah da addinin da ba ya ya yarda ya bar addinin iyayen shi iyayen kuma sun jarabta da san shi ta yadda su ma za su iya yarda sababin shi to sai kalli kenan aikata mafi karamcin barna guda biyu tunda in har suka yarda an samu kahure amma in yaran nan aka datse rayuwar shi kafin ya kai ga wannan haddin kaga kenan an takaita barnai saboda haka wannan shi sannan kuma tabbatuwar annabtata annab qadir alaihi salam kamar inda yace ma annabi Musa alaihi salam inni ala ilmin min ilmi llahi allamani la ta'lamuhu anta wa anta ala ilmin allamaka Allah ina kan wani ilimi da ubangiji subhanahu wataala ya sanar da ni wanda kai baka san shi ba haka yace ma fa'altuhu al'amri duka waɗannan ban aikata su ba a bisa ra'ayina da kuma sha'anina a wannan duk abubuwan da nayi kenan wahayi ne daga Allah subhanahu wataala kaga sai ke nuna cewa annabi Khadir alaihi salam shi ma annabin Allah ne kamar yadda annabi Musa alaihi salam shi ma ke annabin Allah sai dai an turo shi da shari'a wanda take ta saba ma kenan ta annabi Musa alaihi salam kuma wannan kenan tarjamar da malam ya kulla na ma yustafu lil alim idan su ila ayyun nas alam ba komai ya jayo hakan ba face tambayar da aka ba annabi Musa alaihi salam cikin banu Isra'ila annabi Musa alaihi salam yace a sane shi babu wanda ya fi shi ilimi kenan malam ya kawo wannan dan nuni akan abin da ake bukata ga wanda yake mai neman ilimi ya zamanto ma'abucin tawali sai kuma a dunkule ganewa cewa hanyar ilimi sai an sha wahala musamman ilimi na addinin musulunci shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama duk cikin ma'aika ya fi su shan wahala wahalar karɓar ilimin wahalar isar da tabbatar da ilimin isar da ilimin kaga nan sarasa farkon haduwa ma malaika jibril ya kama shi fa zammani hatta balaga minni aljahad sai da kai matsa na kokarin shi tattare da ni kaga a lokacin da ya kama nan ya matsa sai da aka yi haka su uku haka kuma aisha radiyallahu anha tace manzo Allah sassan kana yu'alij min at-tanzil shidda ya kasance na gogegge ne da tsanani na sabkar mushi da wahayi kamar yadda ubangi subhanahu wataala ce inna sanulqi alayka qawlan thaqila lalle mu za mu jefa a gare ka za mu isar ma da sako wanda yake mai nauyi saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma da aka tambaye shi kaifa ya atikal wahayi wahayi ya yake soma sai ma ke ce a hayanan kana ya dini misal salsalatul jar wa huwa ashadduhu alayya wa huwa ashadduhu alayya kamar yadda kenan Aisha ta ce wal qadar ayatuhu Huzaifa ce wal qadar ayatuhu fi yawmin shadidil bar wa inna jabinahu la yatafassadu araqat na ganshi ayinin da yake ana tsananin sanyi kamar lokacin da ina aya wadda take shatawiya lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam na yarfad aka ma Aisha radiyallahu anha kaga Aisha tace ana tsananin sanyi amma sai gashi irin abin da yake ruho me ya ruho mishi haka kuma ɗaya daga sahabbai ya ce wani lokaci kafar annabi sarasan tana saman kenan ce shi sai ya ji kamar ta rudduddike saboda irin tsanani wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake haduwa da shi to haka wajen ɗaukowa haka kuma wajen kiyayewa da kuma isarwa duka a nan sarasa ya haɗu da irin abin da ragowar manzanni ba su haɗu ba to haka za mu ga rago ulil azumi kenan su ma irin wannan tsanance-tsanance ya biyo baya a tattare da su to haka duk wanda zai ce hanyar zai ɗauka al'ulama warasatul anbiya saboda haka kenan mataki ne ka ɗauka mai wahala wanda yake tattare da kalubale-kalubale masu ɗumbin yawa kuma yake tattare da makiya masu ɗumbin yawa kasancewa babu wanda shedan ya fi yin haushi da shi da zuriya shi irin ɗalibin ilimi babu wanda kuma yake ja yake son ya gan shi ya samu zamiya kamar ɗalibin ilimi ba wanda yake so ya ga ya fasa ya samu kasala kamar ɗalibin ilimi to kenan ka san dagar da ka ɗauka haka kuma tsadar rayuwa ga mai neman ilimi wannan dama ya ɗauka cewa rigar shi ce labuda ko ma'aikinka yana da kuɗi yana da wadata to sai an jarabce ka da wani abu na wahala ko dai a sa maka rashin gane karatu ta yadda wani zai biya a sogo mai gane kai kuma sai ka so ɗari ma kuma sai a sa masan ilimin dole ka sha wannan wahala ko kuma shagalce-shagalce ya zamanto ka dinga haduwa da shagalce-shagalce misali a aike ka can a ce ma je ka yi can ya zama kai kana son abin kuma su iyayen ba su san abin to irin wannan abubuwan labudda sai an haɗu da su a hanya ta neman ilimi amma ba a ɗaukar ilimi haka kawai ba yiwa ba wanda zai ce maka ya yi karatu amma haka a arha wannan abi ne wanda ba haka ilimi ya gada ba babu man sa'ala wa huwa qa'imun aliman jalisan baban da zai bayyana mana halacci ko hukuncin masala wanda ya tambaya ko ka'imun shi mai tambayar yana tsaye aliman jalisar ya tambayi malamin kuma halin malamin yana zaune wannan don a nuna maka halaccin ɗalibi yana iya yin tambaya malami yana zaune ɗalibi yana tsaye wannan ya halitta don karka dora akan wancan hadithi wanda al-imamu bukhari ya fitar da shi cikin al-adab al-mufrad cewa man ahabba an yumasa an yumasala lahu qiyaman falyata man ahabba an yara an yumasila nas lahu qiyaman falyata bawa ma'alahu min an-nar wanda yake son kenan a kwata mutane su kwatanta tsayuwa a gare shi to ya kama gurin zaman shi a wata auka makala to kaga nan gurin irin wannan tsayuwa batta daga waccan tsayuwa kama nan sarasar da ya ce in kinkum da tafi alu na fi da farisa wani duk tsoron kaɗan da kun aiwatar irin aikin mutanen farisa da rum sun zamanto suna tsayuwa a kawuna a saman kan wanda suke kenan shugabanninsu sannan kuma ya halitta karka ɗauka ga wancan kenan na hadithu jibril wanda mala'ika jibril ya zo ya zauna fasilan da rukubatai ila rukubatai kenan wannan yana halitta haka nan da kuma yanda waɗansu daga malamai suke ladabtarwa irin su imamu malik ba su yarda su karantar da kai hadithi ba halin kana a tsaye kenan ka musu tambaya kan wannan to nan imamu bukhari dan ya nuna halaccin wannan ana bi musa radiyallahu ta'ala anhu daga abi musa abu musa al'ashari shi ne abdullahi bin qais bin sulaim bin haddar abu musa al'ashari wanda ya yi gwamna a lokacin sayari na umar radiyallahu ta'ala anhu ya yi gwamna a lokacin sayari na usman radiyallahu ta'ala anhu kuma ya rasu shekara ta hamsin aljama'a duka sun fitar da hadisan shi abdullahi bin qais Allah ya mai baiwa daga baiwa ta sauti daɗin karatu na Qur'ani kuma mutane ash'ariyun wanda suke yamaniyun mutane ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yabe su musamman abu musa da annabi sallallahu alaihi wasallam ce laqad utita mizmaran min mazamir ali dawud an baka zakin murya irin zakin murya na annabi dauda alaihi salam saboda haka abdullahi bin qais Allah kare da gare shi wanda yake nuna mana kenan ba laihi ba ne don malami ya zamanto gwamna ko kuma malami ya zamanto minista ko malami ya zamanto kaza wannan ba laihi ba ne ba ma wai zama minista ba ko kaza annabi suleiman alaihi salam mulkin duniya ya gaba daya mutane da aljannu gabaki daya kaga karshen da tuka tuka tuk annabin Allah in zuhudu ne kai ka kai annabi Sulaiman zuhudu ko abin nan kaga baka kai shi ba gashi annabi Allah to ba mulkin shugaban kasa ba ko kaza mulkin duniya gaba daya to da ce maka shugaban kasa kuma wanda yake a garin ba wanda ya kai shi ilimi wannan ba abin mamaki ba ko sarki ba wanda ya kai shi ilimi ba abin mamaki ba wannan sarkin da aka tsige wanda yake na Kano ana zancen da za kwashi kayan sama da mujalladi 40 kuma mujallar arab ba kan ce wai dan boko ko duk wani kusan duk littafi daga littattafai na addini za ka samu cewa duka yana kokarin hada ka cire ma an ce da na boko to ka sa gida goma ma ka kasa ma goma a ce kaso ɗaya ne a cikin goma na addinin goma to ka ɗauki a dubu arba'in ka sa ta gida goma mujallar nawa dubu arba'in ka sa ta gida goma dubu biyu dubu hudu to to dubu hudu wani ɗalibin ilimi na maktabar shi yake da mujallar dubu hudu ka gani mujallar dubu hudu ka ga ai maktabar da take da ma mujallar dubu hudu ana ga cewa ba laifi ko to kaga kenan adadin wannan kenan ba laifi ba ne ba wannan don mutum ya yi wani abu na rike wani matsayi ko na karkace kuma to a na mulkin da a yi wancan mulkin ba ɗaya ba ne ba da wannan namu to kala rajulun mu'min min ali fir'aun ya fito iman shi kuma wancan rajulun mu'min shi kuma da ya zama dan majalisa na daular fir'aun shi kuma a kaware ne ka san ba ta ba kawuri ba kamar fir'aun karshen tuka tuka to ba laifi ba ne dan kana ustaz an kai ka wani mai ba da shawara a warin gida ko warin gida ke ce ko eh ja rajul ila nabi sa fa qala ya rasulullahi yace ya maki malki talifi sabilillahi malkitali fi sabilillahi menene malkitali fi sabilillahi wanne ne jihadi na daukaka addinin Allah menene yake ce ma jihadin daukaka addinin Allah kaga akwai bukatar iri-irin waɗannan abuwa mutum ya yi tambaya a matsayinka na wanda kake mai son ka yi ƙoƙarin yaɗa addinin Allah ka tambaya saboda yan baka yi hankali ba za ka je ka mutu mutuwar da kai kana tunanin za ka je aljanna sai ka je ka ga waɗanda ka kashe aljanna a neme ka a neme ka kai kuma a rasa shine matsalar da ake fuskanta yau mafi yawa masu cewa jihadi suke suna kashe wasu suna kai wasu aljanna ta yadda su kuma suna kai kawunan su wuta kana cewa ka kashe wancan shi ka kashe shi yana kalmar shahada man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala aljanna kai ka ce munafiki ne afala shaqaqta qalbuhu da tsaga zuciyar shi man ka gani munafiki ne kaza ya ko kuma kaza ka gani matsala kenan da ake fuskanta irin yadda wani ya zamanto ya kashe shi ma haka kai karshe ne ya kashe wani yana kalmar la ilaha illallah daga karshe ana bibiye shi shi da aka zo aka binne shi kasa ta karɓa shi saboda ya kashe mai la ilaha illallah ake tashan fama ya ce munafiki to kaga matsalar wani yana la ilaha illallah ko ka zo a masallaci ka kashe mutum kuma kana cewa jihadi ne bayan hadana ya kwato da ghadaban saboda ɗayan mu zaka ga yana yaki wani dan saboda fushi an bata mushi rai an cuce shi an cinye kudin su an yi kaza ya kwato da ghadaban wani yana yin yaki dan saboda jin haushi da fushi to dan wannan ne ake an cinye muku kudi ko an yi kaza ka ce jihadi zan yi jihadi dan in yi shahada wa ya ƙwato da hamiya ita kuma shahada ai ba kayan wasa in har mutum zai je yaƙi tare da annabi sallallahu alaihi wasallam sabai su ce ya shahada annabi ya ce a wuta yake to ka shiga taitayinka wa ya ƙwato da hamiya wani kuma zai yi daƙin kaskanci saboda kabilanci faƙala ya ce man ƙatala kira wanda shi kuma zai dan kare kabilansu wani kuma dan kare ƙasarsu ko yankinsu ko ɓangarensu faƙala ya maki ya ce man ƙatale ne ta kuna kalimatun nahiyar uliya fa huwa fi sabilillah wanda ya yaƙi dan kalimar Allah ta zama to madaukakiya shine wanda ya jihadi dan saboda addinin Allah subhanahu wataala ya zama to ya daukaka dan saboda addinin Allah subhanahu wataala ya zama to ya daukaka saboda haka man qatala wanda ya yaƙi li takuna kalimatullah hiya ulya dan kalimar Allah ma'ana la ilaha illallah ta zama to ita ce mafi daukaka madaukakiya kaga manufar jihadi ana yi dan daukaka kalimar Allah to he ka zo kace kashe kuma masu faɗin kalmar Allah to su waye zaka samu waɗanda za su yi wannan sai zama kana kashewa musulmi kana kyarewa mushrikai kuma an ce maka khariji kace ba haka ba to annabi sallallahu alaihi wasallam ko gashi ya ce yaqtuluna ahlul islam wa yad'una ahlul shirk suna kashewa ma'abuta musulunci ko suna karewa mushrikai in ka ce kuma waɗannan mushrikai ne a wani dalilin ka kafirtar da su ina dalilin ka na kafirtar da su waɗancan kuma da ka ce waɗancan kuma da ka kyale ba su kuma amin fahuwa fi sabilillah wannan shine jihadi dan Allah wannan imam al-bukhari ya fitar da shi a kitabul jihad babu man qatala li takuna kalimatullah hiya al-ulya ya fitar da shi a babu man qatala lil maghnam har yanqusu min ajali wanda yayi jihadi dan saboda ganima ladan shi ya ragu kaga wani zai ji ayi dan ganima to wanda yayi dan ganima ladan jihadin shi shi ma ya ragu a kitabu tauhid babu qaulin lahi ta'ala wa laqad sabaqat kalimatuna li ibadina al-mursalin ya maimaita shi a nan gurin saboda haka ya zo a wasu hanyoyin cewa annabi sallallahu a lokacin an masa tambaya yana zaune shi kuma mai tambayar yana tsaye kenan wannan ba laifi bane ba haka nan ba za a ce ba shi mai tambayar yayi rashin ladabi babu qaulin lahi ta'ala wa ma utitum min al-ilmi illa qalila baban da zai bayyana mana faɗin Allah subhanahu wata'ala wa ma'utitu min al-ilm ba ba ku daga ilimi ba illa qalila sai abin da yake dan kadan wannan kuma shine abin da ya kamata mai neman ilimi ya dinka hararawa yana ganawa a kowane lokaci ya san cewa duk irin yadda ya fahimta ko ya tumbatsa to fa wannan abin da ya sani ba a lissafa shi a matsayin wani abu wanda yake mai yawa kamar yadda annabi khadir alaihi salam ya ba annabi musa alaihi salam wancan hura iya daga alama ta ta'alu mutum ya dinga ga ya cika ya gama ya ida kawai ka je ka shekara hudu ka yi karatu shekara hudu kawai kawai shi kenan sai ka zo kai ka gama shi salma shi ita har ma yi kare da sauran malamai kawai gare da musan komi ba ko kuma ka je ka shekara kasa ka ɗauki misali wani ɗan shekarun fa ibn jarir tsabari shekara wajen nawa ya fita wajen shekara arba'in yana rihila aka ce ya kwashe shekara wajen arba'in a kullum sai ya rubuta safaha kimanin safaha arba'in su kuma a wancan lokacin safaha arba'in ɗin ba daidai da nan bai sau da karata a caccabge ki a caccabge ki sau da abinda zai nuna ma lokacin da ya ce ma ɗaliban shi shin za ku samu ikon iya karanta tafsir mujallada dubu talatin juz'i dubu talatin suka ce ina za mu samu iko kan wannan a lokacin sai ya sabko ƙasa sai ya kai dubu uku wannan shi ne tafsirin dubu uku wannan kaga ta hakiki na turki wajen mujallar ashirin na amur shakir wanda ya fara bai karasa ba ya tsaya shi ma a wajen na sha shidda na ba a jarida wajen mujallar talatin to in ka hada inda za a ce dubu talatin in ne kimanin mujallar da yake nan biyu ya dawo kan tarih ya ce to kuma a rubuta a rubuta muku littafin tarihi daga annabi adam alaihissalam zuwa lokaci na shi ma kwatankwacin yawan tafsirin suka ce ina shine sai wannan tarihul umma wal shi ma to kagami saboda natija ta wannan rihilat din da aka yi sai zamanto sakamakon wannan an fitar da kenan wannan abu to kaga shi abin kokari ne mu kuma yau mafi yawa muna shagaltuwa da abubuwan da ba su bane abubuwan da suke muhimmai so diya wani lokacin kuma muna ruduwa da kawunan ba mu san komi ba sai mu mai da kanmu mun sani ko mun kai wani matsayi ko mun kai kaza wanda alama ce ta ta'alu alama ce ta ta'alu ka dinga jin cewa kai ka kai wani matsayi ko ka tumbatsa ko kai yanda to baka sani ba ne shi yake nuna baka sani ba amma in har ka sani za ka san cewa baka ma kai matakin ɗalibin ilimi ba wallahi in muka riga muka san kawunan mu za mu gane mu kai matakin ɗalibin ilimi ba kawai wani kokari ne wanda yake na daga abin da yake kaɗan dan abin da ka sani ka sabki amma ba wai dan fahimtar ilimin ba saboda haka kenan ilimi fadi gare shi ana abdullahi ibn mas'ud daga abdullahi ibn mas'ud radiyallahu ta'ala anhu abdullahi ibn mas'ud al-huzali ya rasu shi ma shekara ta 32 duk jama'a sun fitar da hadisan shi qala yace bainama ana amshi ma annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da muke tahiya tare da ma'aiki wani ya karanta sallallahu
الله بن مسعود رضي الله عنه قال بينما على امشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في خلال في خلال المدينة وهو يتوكل على عصيب معه فمر ب- فمر بنفير فمر بنفر من اليهود فقال بعضهم فقال بعضهم لبعض سلوه عن الجوع فقال بعضهم لا تسألوه لا تسألوه لا يجد لا يجد لا يجد فيه بشيء تكره تكره لا يجد فيه بشيء تكره تكرهونه فقال بعضهم لنسأل لنس- لنسألن.
لنسألنه فقام رجل فقام رجل منه فقال يا أبا يا أبا القاسم مرضوك مرضوك فسكت فسكت فقلت إنه يوحى إليه فقمت فلما فلما فلما انجلى عنه
فلما أنج- أنجلى عنه قال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربها وما أوتيت وما وما أوتيت من العلم إلا قليلا نعم Abdullahi ibn Mas'ud ya ce bainama ana bainama ana amshi ma annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da nake tafiya ma annabi sallallahu alaihi wasallam tare da maki sallallahu alaihi wasallam fi khirabil madina a wani kango daga wurutaccen guri ko anguwa a madina wa huwa yatawakkau ala asibin ma'a ma kisara sai yana tokarawa a wata sanda ta reshen dabino ma'a wadda take tare da shi yana caka ta famarra bi nafar min al-yahud sai ya gilma gurin wasu jama'a daga jama'ar yahudawa fa qala ba'dhum li ba'd sai junan sai ya ce ma juna saluhu an ruh ku tambaye shi dangane da hakikanin rai kaga irin istihza'i na jama'a ta Yahudawa da kuma hakuri na ma'aikin sallallahu alaihi wasallam da kuma cewa shi addinin musulunci addini ne da ke bukatar ilimi kasancewa a matsayinka na musulmi musamman wanda kake ɗalibin ilimi ko kuma wanda kake malami lalle ya kamata a ce ka faɗaɗa bisa ilimi na addini shi ba a ce ba zama malam kawai ka sabka ko ka yi kaza ko ka rubuta ƙur'ani ko kana darasu baka san ahalari ba balle arba'una hadisi balantana kaza balantana kaza balle usulul salata balle wasu qawaid kuma kawai shikenan kai malami abinda zai biyo baya zaka fice daga musulunci ma baka ankara saboda baka karanta tauhidi ba baka san kaza ba ko kuma ka dinga fassara qur'ani kana barna kaga da yawa daga wanda zaka ga wani yana tafsirin ka tambaye shi fa'ili da maf'uli bai sani ba in ka tambaye shi jari da majaruri bai sani ba in ka tambaye shi kaza bai sani ba kuma yana tafsirin qur'ani a cikin rediyo yana tafsirin qur'ani a kaza kawai ya faɗa abin da yake so ya halla ya jeba wanda yake so a wuta ya ce kaza ko kuma ka ga mutum yana fatawa bai san usuli ba bai san awa'id ba bai- ba abin da ya sani kawai iya kashi ya je ya karanci kaza ya fara gane larabci la'alla bakin risala karatun shi kawai a tambaye shi yaya hukuncin shan ruwa wani lokaci mutum zai sha ya ce kawai dai mai alari ya ce mai alari dai mai abin nan ya ce mai ashimawi ya ce mina suna tajilin fitri wa tafirin suhur kuma allah ya ce sun matu musu ya mai ilallai ne ka zaɓi ɗaya kaga ta tsinanci ne yake so gaya maka allah ya ce sun matu musu ya mai ilallai ku cika azumi zuwa dare mai ashimawi kuma ya ce wa mina suna tajilin fitri wa tafirin suhur to yanzu da maganar allah da ta mai ashimawi ne ka zaɓi ɗaya ya ce mu je gaba Eh, ka gani kenan baka gane ba sai sauran ka gane to kaga irin wannan abubuwan masifar wannan kadai ya isa ya sa ubangi wannan lehin shi lehin wannan ya hi zina ya hi ka duk abin da ka sani na barnace barnace da kake bayani Allah ya jera shi da sun- da da shirka wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamu wannan ta'alum din ya bi muni saboda da dama daga kaba'ir din da ake aikatawa kaga dai fatawa ke bada a nan go to bai san ba wanda yake bara ya fi shi kusa da Allah shi wanda yake bara barna shi banna ce wanda take hasira a kan shi shi kuma banna ce muta'addiya ya hallaka ne kuma mi yana hallakar da wasu wancan kuma tana an san shi hallakakke ne kawai addu'a ake mishi kaji haɗari inda bai so wannan wani abu ne wanda yake labudda to misali masu irin haka mutum bai san komi ba in kiristoci suka tashi suka zo suka tambaye shi akan wani abu suka ba shi kuɗi ca zai ai sun mahi mu zama na kiri kuma haka haka yi akwai mai darasin da mutum ne mai darasin kiristoci suka mai da shi darasa mai darasin suka mai da shi babban gidansa zuriya shi ba suka ne asali kuma shi alarama ne mai darasi dan kuma wani ma an kusa sauran kaɗan don da shi ma yana cewa ai sun mahi mu kirki aka zo aka yi runwa gidan shi da wannan nan gura ake zuwa da ɗan jibkinsu a zuwa tare su ɗan taimaka ma marayi da wannan suka yi runwa mai kyan gidan shi ake haɗuwa nan gura ake taimakawa ya ce ai sun mahi mu sosai gaga mu namu saboda yana kallon marubutan alhazan wajensu ba su taimaka to kuma wancan gasu sun zo suna taimakawa tsoron kaɗan ya hallaka da kyar suka mushi wa'azin jiha sai Allah ya taimake shi shi kenan kuma sai dawo to gaga yanzu wanda yake ya san tauhidi ya san Allah haka nan zai faru kuma suka tambaye ka kai da baka so na abubuwan ba kana da mafita ƙur'anin suke ɗauka wasu karanta su goma su karanci wasu hadisai shubuhat duk su bibiya to zai suka zo zai iya kubuta daga nan to kai kuma da sunan malam fa qala ba'dhum la tas'alu wasu suka ce ku tambaye shi la yaji'u bi shay'in la yaji'u fihi bi shay'in takrahuna kar ya zo muku cikin amsar da wani abin da ba za ku so ba ma'ana ya bada amsa kenan daidai da abin da yake cikin littafin ma'ana a mushi tambaya wai ta kure a ga cewa mauzo ne ko kuma a ba mauzo ba ne ba faƙala ba a duhun lanas alanna wasu daga cikin suka ce wallahi mun tambaye shi faƙama rajulun minhu wani daga cikin su ya tafi faƙala ya ce ya abal qasim marwa menene hakikanin rai fa sakata maki sai shiru faƙultu innahu yuha ilayhi sai na ce lalle wahayi ake masa saboda haka in ji kenan abdullahi ibn mas'ud radiyallahu ta'ala anhu kaga lazumta ibn mas'ud ga annabi sallallahu alaihi wasallam falan man jala'an lokacin da yayi da gare shi kala yace wa yas'alunaka anhu sai ma ke karanta Allah yace suna tambaye ka dangane da hakikanin rai kul ruhu min amri rabbi kace rai yana daga al'amarin ubangiji wanda yake na gaibo ma utitu min al-ilmi illa qalila ko kuma ba ba ku ilimi ba sai abin da yake dan kadan dai abin da yake dan kadan to kaga wannan ya nuna yadda suke kwadayin halin kitab je wa tambayoyi na shubha ga al'umma ta musulmi yana daga mataki na farko ga wanda ake ilmantarwa addini fara sanar da shi Allah bukhari ya fitar da wannan kitabu tafsir babu wa yasalunaka anhu a kitabu al-i'tisam babu ma yakrahu min kasrati as-su'al kitabu tawhid babu wa laqad sabaqat kalimatuna nan ma ya fitar da shi babu man khassa bil ilmi qauman duna qaumin karahiyat Allah yafhamu baban da zai bayyana mana hukuncin man khassa bil ilmi qauman malamin da zai kebanci waɗansu mutanen da ilimi duna qaumin banda waɗansu karahiyat Allah yafhamu dan guje ma kyamatar kar aje su gaza fahimtar wannan shine sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu yake cewa hadithu an-nas bima ya'rifuna atafakuna an yukadiba Allah wa rasuluhu kuzan ku ba mutane labari ku karantar da su abin da za su iya sani kuna san ne an yukadiba Allah a ƙaryatar da ubangiji a ƙaryatar da manzon shi a duk lokacin da za ka sanar da mutane ko ka gaya musu abin da ya fice kwakwalwarsu ko iliminsu zai zama to fitina a gare su shi yasa a bisa irin wannan tsari ba ko ina ba ne ba kowane ilimi ake faɗin shi mun wuce da hadisin sai na abu hurera radiyallahu ta'ala anhu wanda yake ce hafiztu min rasulullah sallallahu alaihi aini na kiyaye burga mai bi daga annabi sallallahu alaihi wasallam kaga yace basattu aluhuma wa amma al-akhar fa la basattuhu la qudi hadha al-barqu yace ɗayan da zan faɗe shi da an yanke wannan makoshi nawa kaga akwai ilimin mukan da baka zo ba guraren da ana wani halin tsarkar ko zamanin fitina kai ta ɗaukowa waɗansu masa'il waɗanda suke masu zurfi kai ta karantar da mutane wannan abu ko kuma mutanen da suke sababbin tuba daga wata aƙidar da take da alaƙa da khawarijanci ka zo ka dinga so samu a inda yake musu kaikai kana dinga ɗauko su hadisai wanda suke bayani na jihadi da bayani na kaza ka yi ta musu to sai ka tsuma su sai ka maida su ruwa to dole ne ka kalli kenan waɗannan kenan matakan ko kuma ka zo ka tara wasu ƙananan yara kana dinga karantar da su waɗansu matsaloli waɗanda suka shafi manya wankan janaba mu'amala wani kaza kaga yaro zai ce to mi ake nihi da wannan yanzu tarbiya ka bashi ko kuma bata mai tarbiya kai yarinya za ta ce mi ake nihi da wannan to dole sai ka saka yanan har gaba ta kai kuma shi kenan sai ai shi yasa fiqhu na murafiqai da fiqhu na kaza ya sha bamba in ka zo wanda suke sababbin tashi ko sababbin na bara sai karantar da su akwai matsala shi yasa hatta da bangaren masu karanta adam zaka ga a makarantu da yawa ahid sai ake cirewa a cikin waƙoƙi na jahiliya sai a cire waɗanda suke da alaƙa da batsa da waɗansu abubuwa na motsa masha'ir duk wani abin da zai shahi wannan sai a cire wannan bangaren shine su kuma tsarin kafurai su kuma tsari na sanya da barna to wai su ake wai wanda suke yara a dinga gaya musu irin wannan mu'amala wai dan kar kansu su ji abin ya musu girma girma har ma su ce wai irin wannan faduwar da za ka ga kamar 'yan mata suna yi wai saboda irin wannan abubuwan da ba a gaya musu to shine yanzu kuma in suka ji irin wannan su a nasarance kenan to dole yanzu tun suna yara wai a dinga gaya musu waɗannan abubuwa wanda kuma ƙarya ce don saboda kawai a motsa sha'awarsu ne a sa da an karanta musu kaga sai su dinga jin suna son su aikata irin wannan abu to hakan za ka karantar da yara kenan dole ka kalli iri-irin wannan abubuwa ka danga sakayawa ka san su wane ne a gabanka don kar a je garin ba da tarbiyya a bata tarbiyya din wanda kaga yaro sai wata tambaya kuma tambayar uwaye su ji ta gingiro ko yarinya ta yi tambaya uwa ya sashi tambayar gingiro ko wani yaron ma ƙin barci ya tsaya gami ake yi an anas radiyallahu anhu qala kana mu'adh radifa rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala rahal mu'adh ya kasance yana kudirin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam absa sirdi ma'ana ma ki salasa ya goyo shi tawali'u na maki fa qala ya mu'adh ma ke ce ya mu'adh qala labbaika ya rasulullah wa as'alika ina amsa maka bayan amsawa ya rasulullah wasu alaika sannan ina karfafaka ma'ana karfafa bayan karfafa a gare ka ma'ana goyon baya bayan goyon baya amsa maka tare da kuma amsa maka sannan kuma goyon baya gare ka ko karfafa gare ka bayan karfafa fara ya mu'ad ya ce ya kai mu'ad wanda yake nuna da'iya duk lokacin da ya samu fursa kare wasa da ita duk lokacin da ya samu fursa kare wasa da ita saboda nan gurin kaga nan sarasa ya dauko shi a mai adere ta sahu ne ya dauko ka mai mota ne ya dauko ka wani ne ka dauko to kan ka sanfe shi kokari ka isar da wani sako na da'awa musamman da'awa fardiya tana da tana da tana da muhimmanci an tsaya guri kowa yana tsaye kai kaga an kazauta kai ka samu dama ka je gona kai lai ka kaga wannan yan tsayo minti kaza amma har mun gaji amma tana mun kaga tsayuwar da Allah subhanahu wataala ce fi yawmin kana miqdaru 50 50 alf sana lai ka kaga yanda aka ce kaza sai ka dinga faɗin irin waɗannan abubuwa ɗin don ka jayo hankalinsu don saboda su gane ƙara ya mu'ad labbai ka ya rasulun na wasu alaik talata maimaita abu su uku don ka tattaro hankalin mutum ƙara mamin ahadi babu wani da ya shaɗu Allah ilaha illallah da zai tabbatar da ba abin bauta ma bisa cancanta sai Allah wa annan muhammadin rasulullah sidiqan min qalbi wannan kuma ya zama da gaskiya daga zuciyar shi illa harrama Allahu ala nar face ubangiji ya haramta naman shiga wuta qala ya rasulullah yace ya maki afala ukhbiru bihin nasa bazan ba mutane labari da wannan ba fastabshiru sirki bishara a wata ruwayar sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu da Mu'adh ya fita sai suka hadu da shi sai ya gaya mushi sai Mu'adh ya ce mu koma eh sayyidina Umar ya ce mu koma sai sayyidina Umar ya ce ya rasulullah in fa har mu'az ya je faɗi wannan mutane fa za su dakushe su dogara a bisa wannan su ƙin aiki su dogara da cewa matsar ka mutu da kalmata shahada an ƙare a lokacin sai ma ake sa aka kirawo shi aka ce wannan yana daga muwafaqat shi ma na sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu kuma yana nuna halaccin yin ijtihadi a lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam yana rayu qala yace idan yattakilu yace lalle kam in har aka yi hakan sai su dogara a haka su zamanto sun jinkirta yin aiki wa akhbara biha mu'adh amma mu'adh sai ba da labari da wannan sunna inda muti lokacin mutuwarsa ta akuman saboda gudun kare dau zunubi saboda fadin Allah innal ladina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin nasi fil kitabi ulaika yal'anuhum Allah wa yal'anuhum al-la'inuna saboda haka sai ya karantar karshen rayuwar shi kar ya mutu ba tare da ya isar da wani sako na ma'aiki ba wannan yake nuna kalubale ne ga ɗalibin ilimi abinda ka sani ka yi ƙoƙarin duk ka sanar ka ganin mu'azu sai sanar da wannan gudun karya mutumi bai isar ba ashe sahabbai yadda annabi sallallahu alaihi wasallam isar da sako haka su ma ba su ji wata sunna a bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba face sai da suka isar da ita to kai abubuwan da ka sani duk abin da ka sani ka isar da shi kana ƙoƙarin duk abin da ka sani ka isar da shi ko kuma ka riƙe abinka ba tare da ka isar da shi ba babal hayayi fil ilmi baban da zai karantar da mu kunya a babe na ilimi ma'ana a babe wanda yake na neman ilimi kenan menene matsayin jin kunya a wannan fage an ummi salma radiyallahu anha daga ummi salma hind bint umayya al-makhzumiyya wadda take tana daga kabila ta banu makhzum ummu salma matar maki sallallahu alaihi wasallam ɗaya daga uwayen mu'minai wadda ta rasu shekara ta 62 aljama'a da sun fitar da hadisansa قالت تتي جاءت أم سليم أم سليم تازو تتي أم سليم بنت ملهان ودي أنا تي متى رميلة كو رميسة كو مليكة كو سهلة دو أني ساباني كو أنيسة da an yi sabani dangane da kenan menene hakikanin sunanta ta rasu zamanin khalifancin sayyidina Uthman hadisanta zaka same su Bukhari ya fitar Muslim Abu Dawud da Tirmidhi Nasa'i duk sun fitar da hadisan Muslim فقالت تتي يا رسول الله يا ما جعل إن الله لا يستحي من الحق Allah subhanahu wa ta'ala kunya ba ta hana ya bayyana abin da yake gaskiya fa hal alal mar'a shin wajibi ne kan mace min guslin ta yi wanka idan talamat a lokacin da ta yi mafarki wannan ya nuna neman ilimi zamani annabi sallallahu alaihi wasallam ana kafada da kafada maza da mata mun wuce a baya mata da suka ce ya rasulullah ghalabana alayka rijal faj'al lana yawman min nafsik fa wa'ada wannan yawman laqiya hunna fi kaga suka nema da kansu cewa aya hudda musu wata rana wadda za su dinga koyan ilimi saboda a wancan lokaci babban abin da yake gaban su shine abin da yake lahira fuskanta abu na lahira mu kuma yau mafi yawa duniya ake so shi yasa ba a daukan wannan ilimin a mataki na ilimi a yasan wanda zaka yi shi wanda shekara 60 ma ya kare aiki kaga da zaran kayan da ka shekara 60 an kare kuma sai dai wani abu to mafi yawa an yi fifita wannan akan wanda kuma shi titir ne amfanuwarka shi kuma wancan ko kai ko ba kai arzikin da Allah ya rubuta ma sai ka same shi shi yasa zaka samu wanda suka yi kowa kuɗi a duniya ba wai ma'aikata bane shi ma'aikaci ma ba a lissafa shi a masu kuɗi kaga dan kwadago shi dan kwadago ne shi kuma dan kwadago ai wasu masu kuɗin yake ma aiki amma ba shi yake da kudin ba ya zama kwanta ko ya zama kaza ko zama kaza amma ba shi bane mai kudin su masu kudin su kuma ba ta wannan ba wannan hanyar bace ba ta kai su saboda haka idza hatara mat qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam yace idza ra'atil ma'a a lokacin da ta ga ruwa faqat tat ummu salama sai ummu salama ta rufe ta ani waje tana nufin fuskarta a lokacin da mace za ta ma tambaya in ba cikin taron mata ba ta zo ita kadai to a samu wata matar ka babu laihi a gaban ta kenan ayi wannan wa qalat tace ya rasulullah aw tahtalimul mar'a mace tana mafarki qala na'am taribat yamini ya ce kware hannunki ta haɗu damarki ta haɗu da ƙasa ta bi ma yi shi ha wale duha to ta ƙaƙa ne ake samun ɗa ya zamanto ya yi kamanceceniya da mahaifiyarsa in har ita ba ta zamanto ba kenan tana fitar da wannan ma'ana lokacin da aka samu rigaye na fitowa daga gare ta sai zamanto yaro ya yi kama kenan wanda yake nata a nan gurin kaga sai ta ce inna ma ala ya sa yi minan kenan a babe na ƙoƙarin koyon addini ba za za ka dogara da shin kumya ba ta yadda za ka zamana da jahilicinka abin da zai bayu kenan za ka shiga cikin hallaka saboda haka kenan maimakin ka aika ka zauna a cikin jahilcinka to gwada ko da abin da al'adance da kwai jin kumya ne a hoto baro-baro a yi bayanin shi wannan hadisi imam al-bukhari ya fitar da shi a kitabul ghusl babun idza hataramat al-mar'a haka kuma a hadith al-anbiya babun wa idza qala rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilun fil ardi khalifa a kitabul adab babu babu tabassum wa dhahik haka kuma da babu la yasahi min al-haqqi litafaqquh fi ad-din ba jin kunya bayyana gaskiya wajen fiqh ya ka zo ishara ake bukatar kenan a yi ishara inda kuma mutane ba su iya ganewa ta hanyar kinaya ba to kuma babu laifi ana iya bayyanawa baro-baro in har sai ta nan ne za a gane babu manista haya a lokaci ya yi a ramar sai a yi shi babu manista haya fa'amara gairahu bisu ali babu manista haya baban da zai mana bayani kan manistahaya wanda ya ji kunya ya yi tambaya saboda wani lamari fa amara gairahu bi su'ali sai umarci wani shi akan ya yi masa tambaya kamar misali a ce mai karantar da karatun sirkinka ne ko dan uwan iyalinka ne kenan ya zamanto sirkinka ne ko dan uwa ne ga iyalinka wanda kenan akwai jin kunya a tsakankanin kai da shi babu laifi kana iya sawa wani sai ya tambaya kaga musulunci kenan ya nuna jin kunya a babikin in har wani zai isar maka to sai ka gabatar da shi ana ali ana ali ibn abi talib radiyallahu anhu qala daga sayyidina ali ibn abi talib Allah kare rabi shi sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu ya bar duniya shekara ta 40 da hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da a bayan ƙasa a bisa haduwa ittifaqi na ahlus sunna babu wani fiyayye a ban ƙasa kamar shi radiyallahu ta'ala anhu duk aljama'a sun fitar da hadisan shi kare ce kuntu rajulan mazza'an yace na zaman to rajulan mutum da yake mazza'an mai yawan fitar da madi wanda wannan sifa ce wanda take nuni absar jula gwarzanta saboda duk lokacin da namiji ya zaman to mai cikar sha'awa to kuma cikar mazantaka tashi kaga sabanin ya zaman to mai mai karamcin sha'awa to wannan sai zaman to tawaya ce a gare shi shi yasa kaga daga cikar halitta ta annabawan Allah sai aka ba su karfi na mutum arba'in bangaren kenan abin da ya shafi sha'awa haka kuma aljanna za sa 'yan aljanna su zamanto suna da wannan kenan wannan ba aibu ba ne ga tsere na ali sannan kuma babu lehi ka waɗi ma mutum sababin da ya sa a yi tambayar shi yasa wani hadisin sai ce limaka na bana tihi indi saboda matsayin diyar shiguna famar turmin idada sai na umarci min idad an yas ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ya tambaya mun maki fasala min idad sai ya tambaye shi fa qala sai maki ce fihi ruhu wajibi ne akan shi yin arwalla wannan sai nuna kenan mazi in ya fita arwalla ta wani sannan kuma mutum zai kama ruwa dole sai ya wanke kenan gaban shi dole sai ya wanke na na'am sai wanke fadin gaban shi kenan kamar yadda annabi sallallahu alaihi ce wanda farja kenan ka wanke fadin kenan gabanka a wata ruwa ya ce mazakiri kenan zaka wanke duka gurin saboda haka yayi nuni akan wannan sai kuma jin kunya a addini kenan musamman abin da al'adance akwai kunya a tattare da shi lalle ya kamata mutum ya zamanto ya saka babu zikirin ulumi wal futiya fil masjid baban da zai nuna mana shar'anta al'ilm karantar ilimi da kuma fatawa a masallaci masallaci guri ne wanda yake na ambatan Allah subhanahu wata'ala wanda kuma ilimi fatawa suna daga abubuwan da suke ambatan Allah subhanahu wata'ala mafiya ɗaukakar zikiri saboda haka yana daga dau na masallaci ya zamanto nan za a koyi bauta ma ubangiji daki ne na Allah to kuma bayan Allah a nan ake so a gaya musu yadda za su bauta ma Allah yana daga abin da ya sa al'umma musulmi ta shiga halin da ta shiga rashin daur gudanar da daur na masallatai wanda kuma abin da ya jayo wannan tausidil amri ila ghairi ahli ma ke ce idza wusila al amri ila ghairi ahli fantazir sa mutun zaka sami yayi karfa karfa ya je ya bada cin hanci an ba shi masallacin juma'a ya ɗauko ta hudu ba shekararriya ya zo ita ce sai ta bibiya kamar karatun allo kawai ya yi ida shi kenan a tattara yan sadakoki shi kenan ya tattara ya sa a shi ya samu ce bana sati ta ga mai da abin neman kuɗi ya tattara wannan shi ne babba halifinsa ko kuma kamsu salawa ka shiga ka fita shi kenan kawai a naɗa ka a samar ma masallaci kai kuma baka san kabali balle ba a duba in an ma tambaya sai faɗa akwai da an yi tambaya sai faɗa kuma tabar ma kunya a naɗe ta da hauka kaza kaza mutane ko buku wani ne kaza kawai sai a yi wannan to kaga ya mutane za su gane mutarala kai baka iya ba'ar walla taimama kaza kaga maimakon gina masallaci za a yi ta rusa shi ne za a yi ta rusa shi ne mutane sun shigo da niyyar aljanna kamai da ɗakin masallaci ya zama to hanyar wuta in ya zama kamar mutumin da ya shigo masallaci ya sallah ma ce ce lau mata ala haza da dakhalan inda ya mutu kan wannan da wuta zai shiga to mutum ya shigo can da lum'a an yi sujada kawai wancan da lum'a wancan da kaza kawai haka nan ma ana kirfawa wallahi musa'an to masallaci haka ake son ya zama lalle in baka da cancanta to ka bar wanda suka cancanta su zaman to sun gudana karantar da mamun qisarus suwar karantar da su arwalla kar ya zama mamun ka basu san arwalla basu san rukunai na sallah basu san bai kamata haka nan ba anna rajulan qama fil masjid wani mutum ya tsaya masallaci fa qala yace ya rasulullah ya maki min aina ta'muruna an nuhilla ta ina kake umartar mu meniyar aikin hajji faƙala rasulullah salasar sai ma ke ce hillu ahalul madina mazauna madina za su yi harrama da aiki haji min zulhulefa daga zulhulefa wai hillu ahalul sham mutanen sham kuma su yi niyyar aikin haji min juhufa daga juhufa wai hillu ahalul najar min karn ahalul najar su kuma da karnul manazil ake buƙatar ya zama to kenan sun ɗaure harrama ta aikin haji قال ابن عمر abdullahi ibn umar radiyallahu ta'ala anhu yace wanda abdullahi ibn umar a ghazwat uhud an zo da shi kaga ghazwat uhud shekara ta nawa aka yi ghazwat uhud shekara ta nawa aka yi ghazwat uhud na shekara ta uku to a shekara ta uku da aka zo da ibn umar kenan a lokacin sai annab sallallahu alaihi ya ga cewa yayi karanta ma'ana bai kai ba shekarun mi a tafi da shi shekara ta uku da hijira kaga to a lokacin shekara nawa ta rage mamaki shekara uku a lokacin ka ce shekara sha hudu ko shekara sha hudu a lokacin to maki da ya bar duniya duka kaga bai wuce shekara ashirin ba abdullahi bin umar amma yana daga cikin al'abadula al'arba yana daga cikin kuma al-muktiruna guda bakwai والمبصرون من رواية الأثر أبو هريرة يليه من عمر ka gani wa anasun wal bahar kal qudiri wa jabirin wa zawjatin nabi sannan kuma yana daga cikin al abadilatul arba wa yanturul ma'rifatul abadila fa ibn zubair wa ibn amr adala kenan abdullahi ibn zubair abdullahi ibn amr bin as ma ibn abbas wa nashila umara tare da ibn abbas da kuma dan umar yace wa ghallitan min ghairi min ghairi hadha zakara wanda ya ambata wannan ba wannan bai galabi ba ba'dhum najila zubairu taraka wasu he suka bar abdullahi bane zubair kenan wa najila mas'udin fariqun ashraka wasu kuma suka kawo ibnu mas'ud kenan kambacin shi wa kullu za ghayra sahihu fattabi sabila man haqqaqa naqalan tantafi ya ce lalle duk abin da ba wannan ba kenan duk abin da ba wannan ba bai tabbata ba to ibn umar ya rasu hijira tana da shekara 73 radiyallahu ta'ala anhu wa yaz'umuna anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala sai ibn umar ya ce suna ri amma maki ya ce wai hillu ahlul yamani mutanen yaman suna harrama haji min ya lamlam wa kana ibn umar ibn umar ya kasance kure yana cewa lam afqa hadhihi min rasulullah sallallahu ban fahimci wannan ba daga maki sallallahu kaga wannan sai nuni akan kenan ambata ilimi da kuma fatawa a cikin masallaci saboda me yace anna rajulan qama fil masjid wani mutum ya tsaya a ina a masallaci kenan dan mamu ya tashi yayi tambaya kara yace liman ina da tambaya kara a ce kaza ka gani wani masallaci haka wani ya shigo shi wanda cikin abin lafin sai irin 'yan kankan bannan ne da aka yi abin nan sai aka ambata sunan malamin sai ce wannan ai sunan yahuda ne ba wani ɗalibin shi ya jawo shi an ce a malamin shi gaske shi kuma sai sayo shi kuma dama sun zauna majalisi ɗaya da shi da wannan mai ya san cikin abu ya san ka san ba matsala kamar kare ɗinka na abin nan shi ya san cikin ka ya san inda kake da matsala wani ne ɗan kankan ba aka zo mukabala za yi sai malamin shi ya ce to ni kawai abin da zan gaya muku in ya zo ku ce shi da kan shi ya karanta muku abu ya ce ni na san shi har ya bar guri na da ke karanta baki ba ya ce in ya zo ku ce shi ya karanta da kanshi gurin farne kun yarda akwai banne amma shi ya karanta idan banne ya ce haka ke ne aƙidar tamu akwai matsala amma shi ya karanto muku banne ya ce to in yi karanto kenan da ya fara daga nan sai ku cigiya sai ku ce kaza kaza kaza sai ba su wannan to shi ma haka kai ana shigowa kawai sai ya mako littafi a cikin riga sai sayo littafi da aka zo shi kenan sai ci ina da tambaya ma ne ce ba zan zaurare ka ba idan kuma da kuma wasu ɗan agajin shi sai suka caccaɓa mutuma wani yana tsumkon shi ala ala can suka gasu suka jefa shi ya ce aka gashi shi ne yake ja da sahibi sai da ya ta shashaha abin nan duk sun tara mushi gajiya wani da kishi wani da abin nan suka ce suka ga suka jefa shi malam da ya samu malam ya sha to gaga da yi wanda aka tashi aiwa bari ba kure mala babu mana jawo sahila ne aka karami masu ana shine na karshe kenan sai ya hakuri mu ida sauran insha Allah babu mana jawo sa'il baban da zai bayyana mana hukuncin mana jawo sa'ila wanda ya ba da amsa ga mai tambaya bi aktar min masala sama da tambayar da shi mai tambayar ya yi masa wannan ya halitta amma tambaya ɗaya amma kuma in ka tashi ba da amsa ka ba da amsa da dama kenan kenan ƙarin fa'ida ne wannan anhu radiyallahu anhu anna rajulan sa'ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ma yalbasu al-muhrim wani ya tambayi ma'aiki wani nau'in tufa ne wanda ya harrama da hajji zai sa ga a abubuwa da yawa na ibadu sabai tambaya suke wai wani nau'in tufafi ne mai harrama da haji zai sa mai ya ake kaza can wance ya tambaya daga ina ne mutum zai harrama da haji kale ce la yalbasul qamis baya sanya riga wala imama ko kuma rawani wala sarawil babu yana sa wando ma'ana dinkakken tufa wala burnus babu yana sanya kenan hirani wala tauban ma wala burnus ko kuma marujan wala tauban masahul wars ko tufar da turare ya zamanto ya taba ta nan cewa alwars bai takaita ba sai nau'in turaren wars wannan nau'i ne daga nau'in an ambata shi kenan dan saboda su ne abin da ya fi yawa abin za'afaran ko kuma za'afaran fa'in lam yajirin na alaini kaga can me ya tambaya ma yalbasul muhrim wani tufa ne wanda ya harrama da haji zai sa amma sai aka ƙara me wala tauban masahul waras wala zafaran fa in lam yajrin alaini wanda ya harrama da haji in har bai samu takalmi sawu waje ba saboda ba resa kuffi ba ko sule ko suseti fala yalbasul khuffaini to shikenan yana iya sawa kuffi wala yaqta'uhuma amma sai yanke su hatta ya kuna tatar ka'abaini har ta yadda yanka za ta zama ƙasan idanun sawu kaga ya zama mai kenan sawu wace in ya yanke ƙasa kaga ya zama sawu wace kenan ta yadda kaga kuffi zai ƙetare zai shigar da idanun sawu to yanzu sai bai samu takalmi wanda yake silifas ba to yanzu sai ya sa kenan wanda yake kuffi ko kuma kawaci amma ya tabbata idanun sawun shi fa kenan ya yanke sama daga nan ana ganin idanun sawun shi nan gurin sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ƙara mushi wannan kenan dadi akan tambayar da ya zamanto yayi haka ya kamata dan ƙara fito da bayani da kuma gaya ma ma mutum abin da yafi muhimmanci sama da abin da ya zamanto ya tambaya Imam al-Bukhari ya maimaita wannan a kitabul Hajj babu la yusul muhrim min ath-thiyab sannan kuma ma yanhamina ibilil muhrim wal muhrima irin yadda aka hana namiji ko mace wanda ya harrama da haji kai ya sa turare sai kuma ya maimaita shi alhusul khuffain lil muhrim idza lam yajin na'rain yanda wanda ya harrama da haji siffar sa khuffin sa in har bai samu ba silifa da kuma a kitabu siya babu salatu fil qamisi was sarawil wat tubani wal qiba saboda haka ya maimaita a duka waɗannan gurare abinda muka faɗi ya zama daidai Allah tara mu alada babu ba da Imam Bukhari ya kulla mana a karkashin wannan kitabul ilm da kuma waɗannan hadisai wanda Imam Zabiri ya koro mana a karkashin wannan Allah subhanahu wataala ya sanya muna tawassuli da su Allah ya arzuta mu da ilimi wanda yake mai amfani ya kuma tsare mu daga ilimi wanda yake ba shi da amfani ubangiji amfanin rayuwar mu ubangiji subhanahu wataala ya arzuta mu da karshe na gari Allah ya biya bukatun masu bukatu cikin mu ya yi damuwar masu damuwa wanda suka rasu ubangiji cikin su da rahama marasa lahiya ubangiji ya ba su lahiya wa sallallahu wa sallam wa baraka alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa jazakumullahu khairan